من شرري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا شهر إبراهيم جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba karatunmu na ƙarshen wata larabar ƙarshen wata muna karanta littafin ahkamul jana'i a wannan masallaci na mu'assasatu salafiya da ke ganda albarka mun tsaya a darasi na arba'in da takwas inda za mu tashi darasi na arba'in da tara cikin babu ma yanka fi abin mai babin da ma da yake magana a kan abin da mamaci zai amfani da shi bayan ya mutu to nan ne ake ta kai ruwa rana ana ta tattaunawa saboda haka akwai jumhur da suke ganin idan wasu suka yi wani abu suka ce Allah ya bawa wani lada Allah zai bai amma wasu suka ce sam wa Allah yake lil insani illa ma ta'a saboda haka abubuwan da Annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa za su riske mutum bayan mutuwa ko su kadai ne za su riske ya bada misali kamar ɗa ko sadaka jariya ko kuma wani ilimi da mutum ya karantar ya tabbatar da shi a wato ban kasa kafin ya bar duniya kuma ne yana sai mana wannan bayanan shi ne yake gabar da yake cewa a cikin can wa idza kana can shauna ta wa idza kana min al musallam bi inda ahli al ilmi to a cikin sai ke fadi maza wai yana kafa dalilai ne akan cewa lallai in ba abubuwan da annabi ya faɗa ba su kaɗai za su rike mutum bayan ya mutu yana yin raji ga waɗanda suka ce wani daban ma idan ya yi ma ya ce Allah ya baka ladan Allah zai ba ya ce fa limada duk da haka ne me yasa la yaktazni hina idin bi amali ghairihi mutum baya wadatuwa a wannan lokacin da aikin wajen sa shi yake ya zauna ya ce ga ruwan ne yanzu kamar sallah ka gaji ka ce to kawai sallah je ka kai ne sallar magariba ko isha kawai ka nemi wani ba me yake me yasa ai abokin ka ne zo tsaba amince ka ku sai kai yau ka gaji da Allah ya ba sallah sai karan je biya muka gama biyawa a karatun bera cewa hatta hatta hatta wanda ya fita yaki hatta wanda ya fita yaki ba ya je masallah ba kaga wanda bai san ta inda za a harbe shi ba saboda haka ballantana kai mara lafiya in ba da aula ya sallah in dai yana ji yana hankalta ko baya motsi ko idan sa ne kadai ke motsa ce dole ya sallah mun yi wannan magana cewa ya kamata a rika nemo masana cikin kikinya ba masu karfi kawai ba a ce yana da karfi zai iya daga yadda wasu ke yi a ce ai shi zai iya shi kadai zai iya daga shi to amma shi kadai zai cinye abincin kuma ya kisa shi sallah shi ne matsala to sai ce an sa'ayi gabanin nasa aikin a sa'ayi shi ne aiki kokarin ka kasbihi da tsorowar aikinka alatta tara masalan shin kai ba ka ganin misalai na cewa annaba abdul mashayi wasu daga cikin malamai alladina ya'ishuna alakati ba'd dalalidatihim wanda suke rayuwa da suna dogara da wasu daga cikin dalibai su kawai duba su da sana'a ba ka ganin yadda rayuwar su take la ya'auna bi anfusihim ba ka kokari akan kawo kansu ko mutum ya zauna a gida yana wayar da Allah kace Allah ke wata ruwa liyahsulu ala quti yawmihim dan su tare abincin yinin shi da ake shiga abokan in malami zai ba da ba da a dole ya zama doka ko dan duba kwarai ko dole domin mutuwa ne sai ya ci abinci dole zo da haka wata kila ba kuma sai ya so ita yayi flamboyant life to daga nan abubuwa za su lalace in kana son wannan ka zama su laifi gidi da alheri shi ne kuɗi ne yawa sai dai kuma wani ka samu da ba ya ɗauki nauyin ka wannan daga amma ba wannan kawai a ce mutum ba zai sana'a ba sai yana ƙasa mai ya dole ya rika bokan a wannan bokanci ne za a ga akwai hanyoyin da mutum sai ya rika amfani da aljanu wanda ya su rika zuwa yanzu akwai bokayen da masu sunan da sunan malamai dan yana son kuɗi yau to a cikin kwastomatinsa ya san wanda zai harba ya yau sai za a furgita shi aboki dama ya san wuce da sun ka gaba daya kar a zuwa da kazo zai ba bayani ki ai matsalar da kaza da kaza da kaza kuma ki turo ma aljanna ya furgita ka to da kaga dole ka bashi kuɗi domin zai sa aljanna ya janye wannan furgitawa domin ya samu kuɗi akwai masu wannan dabi'a to wannan shine to shine ma da yake gaya mana anan to yake irin waɗannan kaga dole a shiga matsala domin abincin su na yini ba za su nemo shi bi arakin yin ba da gokin wato gumin gokin su ba wa kaddi yamini da kuma wahalar hannu ba da aka za su neme shi wa masababu bi zalika ba abin da ya janyo musu wannan illa annahu mustajnaw an zalika cewa tun wadatu gaban haka bi kasbi gairihi cewa wani su zai nemo Allah ya ba ku musamu haba mana kai ba za ka ce Allah ya ba mu kowa ya samu kai ma Allah ya ba ka mu amma Allah ya ba ku mu samu ai kullun alayhi da wali ya khairun min al-yad al-sufla wa qadi man ta'u kai kullun kawai Allah ya ba ku mu samu a wannan kuskure ne kuskure ne shi ma ne yake fa adama zuwa alayhi tun dogara da wani daban domin zai tafi wai aiki ake ba wai sai ake kaje kawai zamu yi ba aiki rai ba aiki ban din da za ka kuɗi to shi ne ma da yake kuma wallahi ko abin da zai baka mamaki akwai waɗanda tun ya dalci da wannan sun ke ɗauki da wannan sosai su ba ta zuwa akwai wanda ko harkar business ne yanzu abin mamaki wai kamfani zai siya amma sai ya je ya tambaya yana da wani malami da zai yi tambaya shi zai bincika ba ya ga ya bar cewa ya wata kwangila za a baki sai ya je ya tambaye shi tunda Allah ya kawo ma kwangilan nan sai shi kenan amma sai ya je ya tambaya cewa akwai nasara a ciki ko babu to kaga daga nan dole fashin tsin sai ya fita dole domin ya ga ya ba kaje akai da abin da za a yi kenan wani tafiya zai za a ce mai karya tafi rana kaza sai rana kaza alaƙar ka malam da malami abu biyu ne in dai malami ne ba boka ba shi ne ka girmama shi sannan kuma ka ce ma addu'a shi ma addu'a kai ma jarabi cewa ka je ka kawo kaza sannan kana da hali kai ma kyauta domin kyauta girmamawa ba sadaka sadaka tausayi ne amma kai ba mutum kyauta to abu ne kana son sa kuma kana girmama shi ko da ya fi kuɗi wannan abubuwa ne yake nuna sadaka kuma tausayi ne in ka ba mutum sadaka tausaya maka to ya kamata ya zama haka ba ko mutane su zo kawai mutum ya zama kallon ala alaihi ba yana to shi ne ba da yake mana fa'atamadu alayhi wa taraku al'amala kawai irin wayannan malam malam din sai su dogara da irin wayannan mutanen kuma an fi yaudara dan boko an fi yaudara ko shakka babu an fi yaudara su a nan gurin sosai ya haɗe dan yi samu karatu ko koyaya to za ka yana samun kuɗi insha Allah ta'ala ya ɗauka cewa wannan kuɗin da yake samu dalilin wancan bokan yake samu ko wancan da yake riya malami ne ba ka bane arzikin ka dukkan a haihuwar nan a halittuwar nan bokon Allah ya rubuta za ka samu. Dukka ne, kawai ya nuna ma hanyar alheri, kai alheri amma ba wai ya sa ka ya rika baka sharadi ba. To kaga suka bar aiki. Hada amrun mushahidun fil madiyat. To yace waɗannan muna kallon irin wayannan abubuwan bil madiyat abubuwan rayuwa shine al madiyat al'amuran rayuwar nan muna gani suna faruwa sanan ma'qulun bil ma'anawiyat sanan abu ne da zai yi al'amuran yau da gobe kama huwa shanu ya bil mas'ala kamar yadda al'amarin yake a haka a wannan matsala haka abin yake kowa ya sani akwai wanda sun yi sana'a sun koma abokan ciki wani ba sai ka ga musamman irin garuruwan nan Lagos Abuja wani zai je tare kawai saboda ya san a nan an tara 'yan siyasa masu neman bukami ta dole na gaya muku kwanaki in za ku iya tuna karatunmu na jera wanda wanda da aka gaya masa cewa zai ci bukami yana neman dan majalisa ko rep ne ko ko dana ne amma da garbi sai yayi luwadi da yara saba'in kuma banda yan gida ɗaya duka misalin ya ɗebo yan gida ɗaya guda uku to duk guda ɗaya ne sunan su ɗaya sai ya yi different gidaje gidaje kuma ya yarda saboda yana neman bukari to ka ga irin wayannan to ka je ga kuɗaɗen da za ka je ka ganci boka ne amma yana hawa GLK ko ba GLK ake ce mata ba yau saboda shi ya gama yadda cewa da shi ne ya sa ba ya samu mukamu kuma da lokacin kafin a yi zaben zaɓe da za a yi wannan da ya wuce na shekarar nan wallahi shigo gulin aka rike yi na bokai shigo da importing ɗinsu ake yadda ka ana shigo da shinkafa ba amma ga mai ga wai nan ba a gama gauce an karo da na tadi da kamaru misali su zo da ada ai kafircin babba Allah ya so shi da za ka wanda ka gani a harkar bai tarbiya to ka karfafe shi eh a karfafe shi muna da masu tarbiya a ci waɗanda sun zarfi cewa lallai Allah shi yake komai kuma haka ce zawo to irin da muke ake so a karfafa kuma Allah ya yawaita mana irin to shine wala yake mana um walaita ina ba shine laita anna dalika waqafa indaha walan yata'addaha ila ma huwa aqtaru minha ina ma a ce abin ya tsaya iya wancan tirkau bai tsallaka zuwa ga abin da ya fi wannan da suke yi hatsari ba iya wancan din kawai da ake abin ya tsaya a nan bai tsallaka zuwa ga abin da yake ya tsari ba sai ce da sauki amma matsalar fauna ta kaulu akwai magana da take bi jawazil hajji an al-ghaib cewa ya halatta kai wa wani aikin hajji walau kana gairu ma'zur kuma wannan din koya bai da ujiri kai ba zalis da wannan ka tsarin azmiya kamar mabiya yawan masu kuɗi mawadata a tariki na lil wajibat wanda ba ta wajibi kaga ai shi ake haji ba wajibi bane rukuni ba ko da abon da suka ba su fatawa cewa ba ji sun yi ba an gane eh du jawazi la haji anil gairi walau kana gairu ma'durin ka akthar al ajniya tariki na lil wajibat fa hada al qawl ya'miluhum ala al tasahul fil haji wannan zancan ya sa wasu suna yin sakaci gabarin yin aikin haji shine bil haji gabarin yin aikin haji wa taqa'u fi anhu da kuma wato ja da baya shine taqa'u bil ayn at-taqa'u fi anhu arka ja da baya ga wannan abu wancan wajen sai da nagaya mana cewa akwai wanda yayi wani abu aikin haji wani malami yake dike wannan kaza kuma ai kaza sai ba ta ba aikin haji yake ba ko bai bayan in nayi aikin hajjin an ce daidai take da aikin hajji saba'in ai guda ɗaya aka taɓa wani dai an taɓa guda ɗaya cikin saba'in ba komai shi ba komai wannan fatawar haka aka gaya ba لأنه يتعلل به domin ya dogara da haka shine ya ta'allalu ya dau abun a matsayin dalili wa yaqulu fi batinihi kuma yana faɗa cewa ko da ya mutu ya hujuna anni ba da mutu to akwai wanda za su yi min aikin hajji bayan na mutu wanda aka ba su wannan fatawa bal bari wannan zance inna ummata ma huwa azaru min zalik ai ma abin da yafi wannan ma muni yafi da hakari huwa alqawl bi wujubi isqati salati an almayyit ad-darik laha shine cewa alqawl bi wujubi isqati salati an almayyit cewa wato wajibin faduwar sallah ga wanda ya mutu a tariki laha an gane ko wato wanda ya bar sallah fa innahu min al-awamil kabira domin yana da cikin ayyuka manya manya alaƙar shi ba abin musulmi na lissala akan cewa wato wato alaƙar shi fa innahu min al-awamil kabira yana da cikin ayyuka waɗanda suke manya alaƙar shi ba abin ba abin musulmi na lissala cewa wai saboda wasu daga cikin musulmai an fahimta da kyau ko sun bar sallar to ba wajibi bane ba wajibi wato wa huwa qawlu bi wujubi isqa'i salati 'anil mayyit cewa magana da suke cewa ba wajibi bane wanda ya mutu a masa sallah a tarihi laha wanda ya zamto baya sallar tun yana duniya fa innahu min al-awamil al-kabira domin abu da yana da ne ta ayyuka waɗanda suke manya manya ala tarki ba'dul muslimin lis-salah akan cewa wasu daga cikin musulmai suna barin sallah li annahu yata'allalu aidan suna daukan wannan a matsayin dalili har yau li anna nasa yasidunaha anu ba'da wafati an gane ko cewa wasu mutane suna dauke masa sallah cewa sallolin jiddu bari yana rayu yusidunaha an salati wato anhu ba'da wafati cewa tunda ya mutu baya wasu sallolin yanzu ma idan ya mutu ba dole ne a yi masa sallah ba za iya kai shi haka domin shi abubuwan da ya tara a duniya Allah yake bi ba shi to da kuma me da ake mutum sallah ba da ne ba man gafara ba to su sai suke ba sai an masa sallah ba saboda abubuwan da ya tara kamar da muka faɗa akan mai aikin haji saboda haka ba dole bane sai an masa sallah za a iya kai shi haka bai da ake wuce hindai kawai ba dole bane ila gairi zalika min al-aqwal suna yin maganganu da yawa fiye da wayannan ma daga cikin maganganu allati la yasfa tu adriha ala al-mujtama mujtama wanda munin munin maganganun ba za su kuya ba kaga wannan ko mutum bai karatu ba kaga ya bar cewa musulmi ya wuce ba sai an bar sallah ba saboda ai ba zai daba babu mai yadda da wannan shi dina abin da malai yake yi sai ce ba min alwajibi ala al'abid yana daga wajibi akan malami alladhi yuridu al-islaha wanda yake son gyara an yambuda hadhihi al-aqwat sai wati da wayannan maganganun da ake yi na cewa mutum ya mutu ba sai an masa sallah ba ko kuma aikin haji idan ya mutu ba ne wani zai iya ba duk da ba aiki haji rukuni ne idan mutum ya mutu da yana da hali bai je ba sai mun gani ba su karanta al-musanna sai ibn abi jewa ba su kauri sai na Umar ba mun gani yake faɗa akan kamar in ban manta ba yana hada yi wa mutum sallah ba in dai kana da hali ka mutu ba kai aikin hajji ba to ba ka da wani ujiri domin rukuni ne da zakka da aikin hajji musamman zakka aikin hajji suna kusa sahabbai tara kuɗi suke dan su fitar da zakka tarawa ko wanda da koyar da mun biya da ku a cikin lokacin wannan da da ko wasu sahabbai suke dan su fitar da zakka amma kai ka ki fitarwa saboda kai wa Allah ruwa to shine abin da malai yake faɗa kuma ka cutar da kanka to shine yake yana daga wajibi akan malami an yambu da hadin akwai da yawaci ya watsar da wa'annan maganganun لمخالفتها نصوص الشريعه saboda sun sabawa nassosin shari'a wa maqasidi al hasana da manufofin shari'a kyawawa manufofin maqasidi al hasana manufofin su kyawawa kima da yake wa qadi ka dauko ko ka kalli asar hadi na aqwal tasirin wa'annan maganganun bi akari qawli alwaqifina inda an-nusus ga wata magana malam ne da aka da guraban wato waɗanda suke tsayawa gurbi da waɗanda suke tsayawa akan nasi da maganganun wayancan masu tsebo al-maqudati wal mutarabbiya da kuma wayannan da suke tsayawa akan nasi yake ka ɗebo maganganun ka gani la yakhrujuna anha bi ta'wili ba ta fita daga abin da yake nan nasoki bi ta'wili da hanyar murɗe magana domin ta'wili in aka kawo shi ya shi kai ana rage lankwasa kalma ta gaskiya amma yanzu ana akwai da ma'ana biyu ne akwai at-ta'wil al-mahmud wa ta'wil al-mazmum tawili da kyau da mara kyau an bayyana da kyau ko yawa yanzu ne ma ne yake la yakhrujuna ala hadi tawili ba ta fita daga rasulun da wani tawili da la yu'qalu an yattakila ala ghairi wanda wato ba za a hankalta ba ba zai yi a dokar da wani sa ba kun fahimta da kyau ko ba zai yi ga nasi karara kawai ta bi dogara da wani abu daban amma malaman kirki ba ta haka wanda kai kamar na tsalle ko yawa shine ma ne yake la yakrujuna an hadi ta'wili ba ta fita daga shi ta hanyar ta'wili mun tsakar ma au qiyasi ko qiyasi a hada gabas da yamma shi ma ne yake tajidal farqa kalkan zaka samu bambanci tsakanin wayannan malaman da suke dogaro da nasi da masu yin tawili bambancin su kamar rana ne lokacin azhar fa inna man lam yaqut bi mithl al aqwal al mushari ilayha domin wanda bai bai riko da kwatan kwatin irin waɗannan maganganun da aka yi nuni a kansu ba la yu'qalu an yattakila ala ghayrihi fil amali was sawab an gane ko yawwa sai ma da yake ba zai yi a dogara da waninsa ba wajen yin aiki da kuma ni wallada ba zai yi a dogara wanda ya zo yana kama kama ga kuma na ci karara kawai ka tsaya neman kama kama ba zai yi wanda ya so kake Allah ya baka lada li'annahu yara annahu la yunasihi ko kuma shi malamin la yuqalu an yattakila ala ghairi ba zai taba yiwa malamin da yake dogaro da nusus ya dogara da wani nasi ba addalil yaudu ila nusus ba zai yi dogara da wani nasi ba bil amali wajen yin aikin sa wata wajibi da neman lada ba zai yi ba malamin da ya fahimci addini karara yanzu ya zo ka dauko aya kawai ka rika lauka sada ya kyale ce ko ba ka baka ne ba zai yi ba aiki zai yi ba Allah ko ka lada yake nema to ba zai yi da wannan bali annahu yara domin shi malamin yana ganin cewa annahu la yunjihi cewa babu abin da zai kubutar da shi illa maduhu sai aikin da ya yaba Allah wala thawaba lahu ba kuma za a ba shi lada ba illa ma ta'a ilayhi huwa bi nafsihi sai abin da yayi wa kansa man amila salihan fali nafsi aka Allah yi wanda yayi aikin kirki kansa yawa to shine ma yake cewa um bal al mafruḍ fi bal bal wannan magana abin da yake na wajibi akai an yad'aba amkanahu yayi iya kokarin yayi abin da zai iya ila an yukhallifa ko an yukallifa min ba'dihi akaran hasanan yatihi ajru har zuwa lokacin da zai bar shine an yukallifa zai bar min ba'dihi bayan ya mutu akaran wani gurbi hasanan kyakkyawa yatihi ajru wanda ladan zai biyo shi abinda malamin kirki yake kokarin yi kenan da ɗalibin ilimi abin da yake kokarin yi kenan me zai yi wanda in ya mutu za a iya tunawa da wannan ko za a yi amfani da abin lada ya ci gaba da gunsa amma ba dogaro da cewa aikin hajji daidai yake da saba'in ba ko wani wuri da za a baki a cewa sai ya yi sallah ba ba zai yadda da wannan ba to shi ne ma yace yace me yasa wa huwa wahidun fi qabri domin shi kadai ne a cikin kabarinsa kowa da ka gani a kabari shi kadai ne badala tilkal hasanatil mawhuma wane mutum sabanin wayannan ladin da shi take faɗa wanda ba su da tabbas shine al mawhuma wahayi shine al mawhuma wanda ba su da tabbas ana ta gaya ba wani lada da haka ga kawai an samu irin wayannan wato malaman za su zo wata rajab kawai su gare shi wai wata ɗaya ne wa annabi ƙarya kullum sai awa ɗaya yana faɗa ƙarya Allah wata ɗaya yo ƙarya ta minti ɗaya bai da matsala to sai wata ɗaya yana cewa annabi ya ce wanda yi kaza a rana kaza za a ba shi da ladan annabawa saba'in kashi saba'in ma fa yana Kano a Najeriya a Kano kawai sai a ba shi ladan annabawa saba'in annabawan ma sai a ce ba cikin sa har da ulul azmi wannan rainin waye da yake yawa yake wallahi to wannan sai yasa wasu zo ta kankare irin wannan maganar malami sai tun da ya samu ladan annaba yo ladan ba annaba ba ko ladan abu dubai da akhirin sahaba ke mautan ta samu ko ba za ka yi kufanta wallahi ko ladan sa'id bin al-musayyib haka sai kana da shi a yau kara bauta wannan da ta habbai Abdullahi dan Umar yace sujjada guda ɗaya da muka yi muka ba annaba sallah yace ta fi ba ya kalli wani tabi yace ta fi ibada ku gaba ɗaya haka ya gaya masa yace sujjada guda ɗaya da muka ɗora goshin mu bayan annabi ta fi ibada ku gaba ɗayan ta kuma gaskiya ne shi da wani da wani ya zo ne sunansa zai wa Hudayfa bin Yaman rawar kai cewa ai da mu muka zo zamanin annabi yanzu kai ka ga annabi yake na ran kuma ka yaki a bayan sai ai wallahi da mu muka zo ai kaza ya rika cika bai yake kaza da kaza yace ni ina tuno ne lokacin da aka zo yakin ahzab yace annabi sallan aljanna ya mana yace wa zai je dubo ba je yaki ba yace ga halin da kafirai suke ciki aljanna ta tabbata a gare shi yace ranar sai Allah ba wanda ya tashi saboda kurbi yace har sai da lura da yake ji sannan da yake yace sai kai yanzu kawai ka zo yanzu kawai kawai kana fa haka yake ya fata eh kamar ai da ba wa kane wani yanzu ya fara waka yace da yazo zamanin annabi Allah wata kila da yazo kanin sa Abu Jahil Allah kuwa saboda yanzu kai abin da annabi yake so baya yi baya yi لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب muti'u to bari ku to shi ne mali yake um wa hada min al-asbab al-kathira wani yana da yake cikin dalilai masu yawa fi taqaddum salafi na wajen cewa magabata su ne a gaban mu wata akori na kuma mu ne a bayan fare kuwa wa nasirillahi iyahu kuma shi ga Allah yake taimakon saboda sun fi mu gun annabi ko shakka ba mun bi dai ba shi da magana yawa in aka je kiyama wajen hisabi magana ba ta fita da yawa amma aiki dai wallahi a bayan muke yawa wa qudlanihi iyana da kuma tadewan mu inda za a tabar da mu ba eh tadewa ta da yawa a cikin da Allah ta'ala an yi hadiyana malai yake muna roƙo Allah dai ya shirye da mu kawai kama hadahu kamar yadda ya shirye da su to akai bayin amanu da yake ne ba amantu bi ba ka din ka dai sai ma ba mun yi irin abin da akwai sannan muka zama mutanen kirki a idan kenan in ba ka irin nasu ba duk ga abin da aikin banza kai shine abin da aka faɗa sharadin ke wa yansuruna kama nasarau sannan Allah mu ma zai taimake mu kamar yadda ya taimake mu kamin annabi ya ma kallafahu min ba'di min atharin salihah abinda mutum ya bari bayan ya mutu daga gurabe wanda suke kyawawa wa sadaqatin da sadakoki jariyatin masu gudana anan duk mu bude kunne mu ga me zani a wannan rayuwa bi kauli tabaraka wa ta'ala saboda Allah yake wa naktubu ma qaddamu za mu rubuta abin da suka gabatar wa atharuhum da guraben su gurbi inda ka taka shine al'asa الأول وفي أحاديث أقوى حديثين ديوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان الإنسان عليه السلام من الاستكراف الجنس cewa duk ɗan adam ake nufi idan mutum ya mutu in kada anhu amalu aikin sa gaba ɗaya yake wai illa min salatati sai abubuwa guda uku kawai ko illa min salatati ashiya sai abubuwa guda uku kawai za ku ga a lamba ta ƙasa lamba 2 da yake cewa ya koyi da misalihin kun ga an kada shi aikin da kikkiawa li anna al ajra la yahsulu min ghayri domin lada baya zuwa albadu baya zuwa ga wanda ba shi ba aka yi wa amma al wizru fala yalhaqu bil walidi min sayyi min sayyi'ati min sayyi'ati waladi amma zunubi idan ɗaya ya jajibo zunubin su ba za a ci zunubin a bawa uban ba idan kana niyyatuhu bi ta'siril khair idan ya zanto wato niyyarsa ya yi wannan abin idan ya gabatar da alheri lian al ajra la yasidu min ghairihi wa auki nan ne kuwa kana kallake sai ce wa inna ma zakara du'a lahu ta'ridan ala du'a bi abihi ya ambata addu'a ne gare shi saboda akwai gabarar an gane ko zabarar da ɗa ya rike wa mahaifinsa addu'a an faɗa addu'a ne saboda a zabarar iya haihuwar ɗa da kai kawai ya ishe ka inda mutum kirki da ya ishe ka lada iya haihuwar kawai to an gaya ma wanda mai galla kan ya ƙaru akan samuwar sa zaman sa mutumin kirki domin wanda kaga ya zama mutumin kirki ai da katibin uba ne da kokarin uba ne shi za su yi samun lada iya kasancewar sa da kirki din shi za ka ga yawa mutum cewa zaman ka mutumin kirki taimakon mahaifin ka taimako ne lali annahu qaid ba wai saboda wato an dawai da yi abun ba li anna al ajra yasiru lil walidi min waladi salih domin lada yana samun iyaye daga dan su na kwarai kullama amila amalan salihan duk lokacin da ɗaya aikin kirki to sai an ba uba tawawun ada ali adi amla duk ɗaya ne dan yayi wa mahaifin addu'a ku bai yi ba in dai abin kirki aka yi ba to sai uba ya samu lada bayan Allah kamar garata ce garata ya tuna lahu min asma wato min akli sawaratiha thawabu sai ce kamar wanda ya dasa bishiya ne duk wanda ya zo shi kayan marmarin ai zai samu lada ko thawabu ada alahu man akalaha am lam yada duk ne wanda ya ci wannan mangoron da ka shuka ya ce Allah ya saka wanda ya shuka wannan bangaren da dai ko bai faɗa ba sai an baka lada ko ya faɗa ko bai faɗa ba sai an baka lada shi za idan ka shuka mangoro wani ya zo wuce ya tsinci guda ɗaya kace Allah ya isa ba za ka kama shi ba wannan wanda za ka Allah ya isa ta kama shi ne wanda ya zo da tsaida ko buhu ya ɗiba amma guda ɗaya ne kira ya sha to Allah ya isa ai Allah ne ya ce a dasa da ba a sha bare kuwa ku ba kuma cewa ne ku koma barayi ba ban gwara ba haka nake nufi ba saboda amma dai guda daya mutum ya ga na sha ko kai Allah ya zama taiba wallahi ba taiba wa kadalika al-um to karka dauka mahaifi kawai har mahaifiya ba kai wannan abu sai a ba wa mahaifiya a ba wa mahaifi haka yazo a cikin mabarikul azhar fi sharhi masharikul anwar na ibnu al-malak shine da wannan magana illa min sadaqati ajiya illa min sadaqatin jariya sai ga wanda ya sadaka jariya ne gudana mun faɗi irin su ko idan ka ba mutum abinci yanzu yake yana cin ayi abinci ladan shi ke nan ladan ita shi ka ga ba jariya ba su ka ba mutum abinci su zaka samu ladan ciyarwa amma ba sadaka jariya ba mu je gaba zai ba fito da misali sai ce awalin min yunjafa bi ko ilimin da ka amfana shi ta ce muka faɗa a karatun lulu waɗanda suke mana wayo suka rika biyan da tabai suka raba wa ma'alanta karatu ba karamin wayo bane wallahi wayo ne saboda wannan jariyar da kai ta bu ka shuka bukiya ta bu kai rijiya domin wannan ilimin koyaya duk inda aka yi aka yi amfani da har ciyawa ta kana da lada kuma da muka tashi ba a littattafan mu da zamu fara amali da yomi wallahi la banda wanda yake ashirin misali banda wanda yake goma akwai wanda guda 50 ya tiya dubu ɗari biyu aka lissafa kuɗi kuma kuma mutaji ne wallahi kaji wannan da kuka ga araba haka wani kawai ya guji iska yake da Allah nace ai to shi ai karatu gaba da ce gaskiya wani ya riga ka yanke to shi zai ce hawa shi ne fa aka raba shi kuma har yanzu yana da burin cewa in dai littafin ya dawo zai ƙara domin kun san yin kafin kawai manta da muka yi akwai injiniya ya tafi ya je masar wallahi ko ni ya bai sallawar wani littafi ya tawo da shi mujallabi biyu ne da masa an tambaye shi a masar za a same shi da sai kawai ni oda mu ga wa wayannan matasan da suke da buri a ce wasu za ba a samu na ji abu kwata kwata kuma yau ya dawo amma dai muna nan mun tsana eh mun tsana saboda littafi ne mai ban kai kwarai da gaske kuma tun da ya gamsu zai shi zai nemi aljanna ta nan to mu ya mu makaranta shi kuma ya je yawa to shi ne to sai yake aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi aw waladin salihin ya da'u da ko kuma da na kwarai da yake mar addu'a ai kirki shi kokari ka zama mutumin ki bai ban ka rafi alfahari da kai a karaja hu muslim wa ya kula hu wal bukhari fil adab al mufrad wa abu dawud wa an-nasa'i wa al-awi fil mushkil mushkil al-athar wal bayhaqi wa ahmad wa ziyadati li abi dawud wal bayhaqi athani al-abi kada qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث وفي الخير abin da mutum zai bari bayan ya mutu abubuwa uku ne waladun salihin ya da'u lahu dana kwarai da zai sai ma addu'a kana so ka samu dana kwarai kaga hanya da ake bi yawa duk inda za a ji kai dan kirki ka sani ba zai dan ka ya fara magana ya fara a hannun kabilu in ya waɗanda Allah uku suke cewa lokaci sai kake zama wani da tsari ba ina ga ma gaskiya abin da ne zala yake fada cewa wannan ne yake kiranta wannan wannan alkhairi yake yayi risala da kan primary to yake kuma alkhairi ya riga riga ya cikin zukatan ya kafin wani abu na gairi ya shiga saboda haka wani lokaci ko za ka ga mutane suna cewa yayin su zama mutanen kirki amma a baki ne ba gaske ba tsakani da Allah idan kana so da gaske to da gaske za ka kai iyaye da ka baro Allah amma wallahi wasu iya baki ne kawai yana zai zama mutumin kirki amma da baki domin ji abubuwan da za a yi bai yi ba abubuwan da ya kamata ya zama mutumin kirki hanyoyin da ake yi ya ki misali zan ba ku bari ba da wani misali kowa yana so dan sai zama mutum ki ko amma ai ne tarbiya kake ba wa danka to za ku idan za a kai yara makarantar boko ta turanci ba wanda ne zai kai amma ni tunaniya ce in an yi za a uwarsu ta kai su ko mai aiki ko ba ta bane mai aikin gidansu za a turo ita za ta kai su to daga nan yaro ya gane bambanci da ba sannan sai kun sai da aka yi wanka aka ba shi kaya da abinci a lantu ba sannan baban shi ya raka shi baya zuwa shi kadai islamiya akwai yin shi mutane za a ci ta buga babu guri ku tafi ba lokacin yayi to daga nan yana gane bambanci sannan kayan sa na islamiya shi ya yaki na boko kuma masu kyau an goge kuna fahimtar zancen kuwa bai ba dadi amma sai mun faɗa yawa ba da biyu amma sai mun faɗa haka zai zo dukun dukun ka go koro shi akai wallahi ya dame shi ne saboda wai bacci gaji fita ku ba mu guri wai malam wallahi hutun nan yayi yawa to mu sanduna ne mu ma muna bukatar hutun ai kuma iyalan mun suna bukatar su zauna da dole sai an huta saboda haka yadda muke ji da yara a nan kuma ku ji saboda haka in kana so kanka ya zama mutumin kirki to kai da gaske to Allah ya dafa kulli amalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wannan shine kaida to kun gani wa sadaqatin tajri yablughu ajruha da sadaka da take gudana la danta yana samuwar yana samun wa ilmin yu'malu bihi min ba'di da ilimin da za a ta aiki da shi bayan yawon duniya shi sa wallahi na rantsewa da Allah babu wani aiki da yake karantarwa babu kuma kar ku dauka ana nufin sai malami kawai a dan abin da ka sani hauluki da yake ka ga yawa matarka ko danka shine karantarwa ai wannan abin shi kai aiki da shi kai aiki da shi to ba zai yanzu ba zan Suleiman Allah Allah assalamu alaikum Allah ya ji kanta da gafara mun ja faɗa ai ga yaman akai cewa yadda in ya zo karatu a gurin zaman sa kusa da jirgi in ya zo bayan gaba ƴaƴansa sai zo na da zuwa ce to kaza musamman an yi tambaya yace to me kaza in suka ba da hausa sai ce ba haka bane yau a makaranta kaza aka ce ya karanta wannan abin da suka rike ilmin yuka ba'u bihi ne ta karanta ruwa haka yanzu da kyau ko to shi ne أخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير وابن عبد البر في جامع بيان العلم ونجازه من التوبة وإسناده صحيح كما قال المنذري في الترتيب الثالث وانا نتابع هنا كل نتابع نمشي سوى مجلس النتابع كلام ترتيب ترتيب والترتيب إن شاء الله الثالث أنا أبي هريرة أيضا أن تقول أبا هريرة أن لا يقال عن سيدنا علي وقال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abab shi ma yana cikin littafin da zamu buke kafin a zo kan gari mu tabbatar ya samu eh dan Allah ya sani kafin mu sa wannan sai da muka yi neman sa babu babu to sai ce a wata barani ce wajen mai sakir wa ibn Abdul Bar wace mun gama da wannan a kan kana bi wurai da kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله yana daga abin da mumini zai rinta bayan ya mutu na ayyukansa wa haka na fi da kyawawan ayyukansa ba da mauti bayan ya mutu na farko ilmin allamahu ilmin da ya sanar wani jarahu sannan ya yada Allah ya ji kan malam jafa bayan ya karanta zai sa a yi masa katan guda idan ya tashi tafiyar lamboci yana da iyali abokin zai tafi ko daura duk daukin din da yake ya raba bayan da tuwa da yawa wasu wasu jami'an tsaro wasu masu aiki a hanya suka rika faɗan wayannan abubuwan cewa wallahi dalilin ka fahimtar sa addini saboda kaza lokacin kace duk daukin din yaje wani lokacin kauye fulani zai je rabawa kaga shi yayi karatu kuma shi zai sa ai masa wannan tafsirin wani lokacin da kudin da wani lokacin wani ya dau nauyi a dalibai idan aka sani haka a gida a wata hawa su an gane ko to wannan shine to shine ma da yake cewa um yana ɗaya daga cikin bayan mutum ya mutu wanda ya hada wa waladan salihan da raka ko dan tsana kirki da ya bari wa mutafan wa rasa ko littafin da ya gada kun ga shi ne muka faɗa cewa da zai nake faɗa ba su ciyar littafi da raba wa ɗalibai ilimi sun mana wayo yanzu wannan wannan littafin da na ba wa injiniya sallau yana tun yana saudiya nace a domin biki sai aka ne ba a sami da saudiya ba sai muke hira da baban gwani ranar lahadi sai baban gwani ya ce kai malai su amma ba yanzu in kace mutum ya zo ma da littafi a maka yace yace ta hada gida yace saboda kudin yace wallahi gwara wani yazo ya da gida ya baka rabin kudin in ya baka in ya zo ka tiya to littafin da nake ne ba sai nake yayi gogulin yana gogulin ya bugo kawai muka duba a makka sai muka ga kudin dala 119 amma mai mujallabi shida nawa kenan dubu ɗari da wajen nawa da ashirin da wani abu tarihin zahabi yace ma sai ya dariya yace mu tarihin zahabi dubu ɗari shida ne malai yace kuɗin fili ne yace ai ba karamin mai jin nauyin ka wani yanzu zai koma da misali wallahi ba shiri da da gida na tsawaya ne masa goyi yace Allah ya hakura da littafin to rabi yace mu ayyawa bar saudiya koma ya koma an jangwale kila ya koma misra yace an samu mai mujallabi ne kuma na yi hakuri kudin ma bai kai haka ba to kaga wannan wato irin wannan sadaka da yake kiransa shine sadaka jariya sadaka yanzu duk lokacin da ka karanta ka karanta da mutane bayan an baka lada duk inda ladan yake shi duk inda yake shi ma za a baki lada amma abu ne mai wahalar gaske wahalar gaske to irin wannan to anan ana samu yanzu kamar wannan akamun janayi baya haura kaga baya haura dubu biyu in ban bata ba kudin sa to kaga anan mutum yana da wata dubu ashirin zai iya siyan goma ya raba wa mutum goma kai sadaka jariya dubu goma nan ba kai ba a wata dai zaka sa data eh in dai babban waya ce data ba dan yanzu in dai ka tsaya masu shiga yake a ba yanzu za a kurke bai san ba ya kashe ta ba musamman masu siya ta banki bai san fatan kuɗi ni ina yau faɗa kuɗi na fi jin nauyi kuɗi na zan su barara eh ka ji ɗan dubu dubun nan nasu to amma ta kan da wuri ya kashe bai ma san ya kashe ba to shi ne ma da yake cewa to littafin da ya wa gadar aw masjidal banawu ko masallacin da mutum ya gina aw baitan libni sabili banawu ko mutum ya je ya gida ya ce wannan na ƴaƴan tafarki ne duk wanda ya fata kai kamar da wasu ke yi sai da wannan gidan kawai na ɗalibai ilimi ne duk wanda ya zo misali ya yi gida a nan ya ce duk wanda ya zo daga Bauchi Gombe ɗalib da nan kawai ya zauna a nan kyauta a'a kamar yadda ake yi da mutum ya tafi badawai ko mai duguri ko tsayobi gaskiya ya tafi ɗauko ɗaukar ilimi a ce ga gidan alaran bobi duk wanda ya zo ya zauna a nan har ya gama haddace ya koma gaba kyauta to irin wannan yake ne auna haran ajrahu ko ta korama da ya ja ya je bude da na kaje yanzu ya gyara shine da aka wanda ya jawo ruwa kenan ya ba mutane aw sadaqatan akhraja min mali ko sadaka da ya fitar daga dukiyarsa fi sihati ya ma lokacin lafiyar sa kalau ka gani ya je mutuwa wanda ya zo mutuwa ya raba kuɗi yaya za a ba shi lada amma ba kamar wanda yake da lafiya ba wa hayati da kuma rayuwarsa yalhaquhu min ba'di mauti zai samu wannan ladan bayan ya mutu a kana da ibnu majah bin sa'id da hakan rawu ibn khuzaima kun ga littafin da fi sahih sahih ibn khuzaima aidan wal bayhaqi fi ta'ab al iman arabi an jarir bin abdullah radiyallahu anhu na قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله muka dace gura annabi alaihi salatu wasalam sabri shine farkon abu an gane ku shine ai awwali sai shine sabri gida ki kiran kirji ko da za a fara ganin su da katabu an gane to farkon yin waja'u aqwamul qufatil uratan wato sai kawai wasu mutane suka zo masa an gane ko babu takalma a tare da su uratan ba ana nufin suna sarara ba a ba shi da cikakkun kaya ga duk ƙarin bayani ne mujtahidin ne ba duk kayan su bayaban su sun yayyaki domin daga jaban wa samudal ladina jabu safra da wanda yake ya kai shi yake kira a larabci aljaybi aljaybi an gane ko yawa to shine anan mujtahidin ne ba bayaban su sun yayyaki awil aba ko aba su dukka ko wannan rigar mutakallidin su yi batun radio wato takobin walaysa alayhim uzur wala shay'un ghayraha ba su da iza dai ne na iza ba su da korjalli Allah akbar to kabar raki ba ba su da wani abu wala shay'un ghayraha ba su da wani abu da bazin wannan abaya ammatuhum min mudar mafi yawan su daga kabilar mudar suke bal kulluhum min mudar mal yake ba ruwan nan zai gaba ɗayan su ba daga mudar su fata ma'ara wa bi riwayatin fata gayyar duk ma'anar su daya sai fuska annabi alaihi salam wajen wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai fuska annabi ta canja da yayin su cikin wannan yanayi ma'ana guda wahidi ai wajen wa rasulullahi fuska annabi ta canja limara hadihi min alfaqa saboda abin da annabi ya gani a jikin su na talauci fa da kala sai annabi ya shiga ثم خرج يفتو يجي بجلا يفتو فأمر بلال يجي بلال فأذن بلال كرا صلى بلال كرا صلى وصلى الظهر أبي صلى أذان ثم قعد منبرا كبيرا sai annabi hawo karamin mumbarin sa ko sai yana da karami bayan amma wannan da wannan makociya ta sa aka yi masa to karamin ba yana da tun baka kaba annabi ya fara hutuba fa hamida wa asna alayhi ya fara hutubatul hada ya gode wa Allah yayi ba Allah fa kale yace amma ba du bayan haka fa inna Allah anzala fi kitabi Allah ya sauka a littafin sai ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku kiyaye ubangijin ku da ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa daga wannan ran abdani ya'udu ila nafs wa baka minhu ma rijalan kaseeran wa nisaa sana Allah ya sa mata da maza suka yadu masu yawa ba na wa baka minhu ma rijalan kaseeran wa nisaa kaseeran amma ba za a ce to na ji ba Qur'ani yawa mai tafsiri shi ya san haka ake nufi cewa sai Allah ya waka ya bada maza da mata masu yawa dalilin suriyin da wata kullaha ku yayi Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke yin magiya ne shine tasaaluna ko kaza cewa wani dan Allah ka bari wani dan Allah zo to shine tasaaluna bihi wal arhama ko kace dan zumuncin da ke tsakanin mu da kai kai mun kaza inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah bai kiyaye wani akan wal ayatu allati fil hashr da hada hada da zo cikin suratul hashr ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya wanda suka bada gaskiya ku kiyaye Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li jadi sannan kowane rai ya saurara abin da ya gabatar ya duba ya ga da ya gabatar ya gabatar wa kansa dan gobe da abin da kai ka sani kaga wannan irin aiki kake yi dan gobe wattaqullaha ku kiyaye Allah inna Allaha kabirun bima ta'malun lalle Allah madaukakin sarki ne ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wala takunu kalladina nasullaha kar ku zama kamar waɗanda yau ma irin tafiya za a yi daga muka ba za ku yi karasa shi kun ga mun zo karshen bayi haka muka yi ajiya shi ba sai yace wa taqullaha allazi tasaaluna lalle kuwa wala takunu kalladina nasullaha kar ku zama kamar waɗanda suka kale Allah ba wai suka ko kuma eh ai tara kullaha domin annabiyan tana zuwa da ma'ana ajir la yadullu rabbi wala lakin la fa azawu anfusahum ya Allah ya mantar da su kawo ka in ulai ka umul fasikun wa annam fasikai ne al fasik shine al kharij an ta'a la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ba za ta bade ne da yan wuta da yan aljanna ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune wannan suka rabauta Allah ya ga ba cikin da saddaku qabla an yu'ala bainakum wa bainas sadaqa kun ji ku rika ba da sadaka kafin a shiga tsakaninku da sadaka tasaddaqa rajulun wato annabi ya ga musu wannan tasaddaqa rajulun min dinari min min dirhami min thawbi min sa'i sadaqa ko ko kuma sai tasaddaqa rajulun min dinari wani daga cikin mutane ya ba da sadaka daga cikin dinarinsa wani kuma dirhamin sa wani daga tufafi ya dauko ya bayar min sa'i sadaqa an gane ko to wani kuma ya bayar daga sai kwanan sadaka sai annabi ya ce duk kuma da wayannan abubuwan ko kuma idan ka dauko shi a matsayin umarni a samu wani mutum ya bayar daga dirhamin sa domin akwai masu kuɗi muna kallon su kana karatu sai ka rika hango wani wani dan kaba kuɗi zai saboda yawan da kamar ya kindidi misali sai ce to kowa ya je baka me naira ya bayar me kuka ya bayar me kaza kamar haka annabi yake gaya musu wani ya bayar daga dirhamin sa wani ya bayar daga dinari wani ya bayar daga tufafi annabi yana ta kudai kaddu to sai annabi alayhi salatu wasallam yake ga musu cewa um min sa'i buri wani ya debo kwanan alkama ya bayar min jairi wani ya bayar da shinkafa min sa'i tamri tamri wani ya bayar daga wato kwanan dabino hatta kala har sai da annabi yake da su wala ya kiranna ahadukum shay'an min sadaqa ko gabayin Allah kada ɗayan ku ya raina abin da zai bayar na sadaka don wasu kunya suke cewa su ga masu kuɗi su jira suke su fara ba su ba walau bi fiqi samra annabi yace ko da da tsagin da dino ne ku baya ba abu da hun kowa zai yi jinkiri hatta ba na fi waje ne gaban a ce da aka ga fushi ya bayyana a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam to ai da kake cewa ga masu kuɗi muna kallo amma sun kasa kare da yake faja rajulun min al-ansar bi suratin bi warqi sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina ya dawo da kan danka an gane ko ya dawo da dabka na azurfa ya danko ta a hannunsa wa fi riwayatin min zahabin wajen ruwa aka ce na gwal ya ɗebo a tafin hannu kadat kafu da ajizu anha hannun sai har ya kusa ya kasa ɗauka saboda ya fito amma a hannu hannun sai ya kusa ya kasa ɗauka domin yana kokarin zubewa bal kada aka ga aka ce bari wannan zance hannun sai ya kasa ɗauka ba saboda ya mai yawa yana tafiya yana zubewa ana dawo mace ya fito hannu biyu ba wa Allah to bari ku ji yake fala wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala min bari yana zuwa sai miƙa annabi annabi na kan bambai faqala ya rasulullah hadihi fi sabilillah yace ya ba jin Allah wannan gashi na bayan dan Allah faqabida rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karba ai yana karba sun maza mu abubakar fa'ala sai da abubakar ya miƙe ya je ka kusa shi ma ya kawo sun maza mu umar fa'ala sai da umar ya miƙe shi ma ya kawo sun maza mu muhajiruna wal ansar fa'alu daga nan sai aka fara rigeje ne a tsakanin muhajirina da ansar kowa yana ɗebowa yana kawowa bari ku ji me ya faru ai kuwa sun mata tawa annasu sannan mutane suka rika bibiyar juna sai sadaka ce wajen bada sadaka wa min di dinarin akwai wanda ya rika bada dinarin da annabi ya kudaitar wa min di dirhamin wani dirhami wa min di kaza kaza kaza wa min di wa min di akai ta bada misali a tara aiki kaumaini min da hali wasu yau da abin yace wallahi sai da naga dala guda biyu dala guda biyu na abinci da sifar an tara shi iri shine kaumai a tara aiki wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tahallalu saboda murna sai da naga annabi fuska annabi da walƙawa kana walwali ka annahu madhabatu kai ka ce fuskar ta gwabci saboda yadda take hakke فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي يكي من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها duk wanda ya sunnanta a musulunci ya sunnanta wata sunna kyakkyawa to za a ba shi ladanta wa mithlu ajri man amila biha ba'dahu da ladan kwatan kwatin wanda yayi bayan ya bar duniya bayan shi kai bayan yayi yanzu wani ya zo ya dora min gairi an yankusa min ujurihim shay'a ba tare da ya kyauye komai daga ladan ba kuna yanzu kalli ICC din mu kamar wasa muna da kaya malam masu yawa wanda mu yanzu ne wataƙila ba za ku iya siya ba amma ga aka rika samun bayan Allah suka zo sai ana yi iya mu iya cikin ICC din kawai yanzu muna da kayayyaki da yawa alhamdulillah to ka irin wannan ne kawai a ce Allah ya ce mu je mu mun kai matakin da yanzu da ba za ka kalli wani ba ba ba bara kawai a ce sai sarauta kai ka ba da dubu ɗari za a ciyo mana kafara haka muke so wannan na fi na fi kallon wannan ya fi tsarin a hawa yanzu ba sai bayar wata karka sa a sati mai zuwa yake zuwa yawwa an gane ko yawwa to sai ya ce to kaga wannan shine yanzu a gaji na ba da misali yanzu bayan mu na ICC da na faɗa lafi cewa ai kun gonu bawon Allah ne da yake yake da abu sunan sa ba gashi nan kuna kallon kayan mu yanzu kun samu ziyada kuma ba a gama ba muna kan hanya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita annu ya yawaita mana irin su kowa ma Allah ya buɗa masa to wannan shine to sai yace um to kaga sai yace min abin gari an yankuta min ujurihim shay'an ba tare an tauye komai a ladan su ba wa man sanna sunnatan fil islam sayyi'atan haka nan wanda ya sunnan da wani abu mummuna a musulunci kana alaihi wizruha za a bashi zunubi misal wuzin man amila biha man ba'dahu irin ladan wanda zunubin wanda yayi aiki da wannan abun bayan shi min dai an yi kusa min auzari shay'an ba tare an tauye komai daga cikin zunubin ba ثم تلا هذه الآية في كرنت وانا آية ونكتب ما قدموا وآثارهم za mu rubuta abin da suka gabatar da gurbin su kala fa qasamahu bainahu sai annabi ya dauko wannan dukiyar ya rabawa wai sai yan kabilan mudaddar akaraja hu muslim wan nasai wa darimi wa tahawi bil mushkil wal bayhaqi wa dayalisi wa ahmad wa ibn abi hatim aidan fi tafsiri kama fi ibn kathir wa ziyadatul ula wa ziyadatul lati qawla al akhira lahu وإسناده صحيح للترمذي وساهو وابن ماجه والجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما wa amma ziyaratul ula bayyana da bayhaqi tsarin farko na bayhaqi ne wa ma ba'da ila rabi'ati wal muslim amma ta bi zuwa ta hudu duk ta muslim ce wal kazi ta a ta kamila ta biyar zuwa ta takwas lil bayhaqi wa inda tayali fi al khamisa imamu tayali fi fi ma yayi tsari na biyar wa tafi al jarimi wa ahmad ta ce ka ga wannan ba duk kana bukatar kayan aiki shi sa nace ba wanga ya mutu malami zai yana bukatar kayan aiki yau in dai yana so ya da awar da gaske Allah in ko ba haka ba kai ta zuwa library din da tsadi kai awa sai ka fito ko ta bala zuwa abu kaje kai ba fito da littafi kai awa dai bi abin da zaka yi fadar kofo abin da zaka kofo ka fito ko bai karantarwa ba za ta yi wa kai dole ka nemi kuɗi ka sai littafi wajibi ne kaga dole kai sana'a ce in ba ji aula yawa to shine to shine malai yake أبو أحمد ولمسلم الهوى وقد ذلك وأحمد والعاشرة والثانية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والتاسعة عشرة للبيهج والهادية عشرة والثانية عشرة للدهاوي وأحمد والرابعة عشرة للبيهج والسادسة عشرة والسابعة عشرة لمسلم والترمذي وأحمد وغيره والرواية الثانية للنسائي والبيهج يوتي والثالثة للدهاوي وأحمد to nan za mu tsaya nan za ku iya tuna mu mun zo ga wata magana da ni saboda wasu suna kama hujja da man sallah sunnata hasana suna fakewa da wannan su rika kirkiro annabi abubuwa to shine yin tambayi a kasa amma lokaci ya kure muka zo Allah ya ara mana lokaci a karatu na gaba sai mun fara kafin mu shiga akan ziyarar makabarta ya ake ziyara littafin ya fara zuwa kai ziyaratul kubur abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah mu daukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah ya kula da kawa kamar yadda muka faɗa gobe akwai lakka saboda munasabar auren malam Ahmad Jami'u ibn ICC Ahmad Muhammad Tahir a masallacin Jera zamu yi ta akan aure ni da malam Muhammad Gali Hannaki insha Allah ta'ala a magariba zuwa isha sannan ranar juma'a akwai ɗaurin auren malam amina abdulrazak malam kawo sannan ranar lahadi akwai ɗaurin auren rashid biliyamin da kuma wajen malam ahmad shi rashid a hukumar bin amfan sha ɗaya shi kuma malam ahmad a murtala ko yawwa shi kuma sha ɗaya to muna roƙon Allah ya sa mu albarka Allah ya ɗauki sarki waɗanda suka sa aure a gaba da aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah ya tuna yin kyakkyawa da tsohon sa maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ba tallabawa addinin musulunci da taimakon addini Allah ka agaza mu akwai yayar su alai abubakar tun jiya na manta a karatu na faɗa Allah ya alai abubakar mun gabo shi Allah ya mata rasuwa ya biya to muna roƙon Allah mu sarki ya yaɗe mata abubuwan da abin da ta bari Allah na tabbacin sarki ya kula da ko kuma yan uwa da abokan arziki Allah ya baka hakuri da juriya muna roƙon Allah mu tabbacin sarki iyayen mu da malaman mu da suka rage Allah wa tabbacin sarki ya kala mu lafiya Allah ya ba su dan kwana da amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya inganta lafiyar mu muna roƙon Allah ya tuna ya kyawawa da tsohon da ɗaukaka waɗanda suka yi jarrabawa da waɗanda suke yi Allah ka ba su nasara a cikin aiki da sana'a Allah agaza mu muna roƙon Allah da sunan da kyawawa matasan mu Allah ka shirya mu Allah ka dora ka hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunan da kyawawa kun so rayuwa da talauci da ake ba wani Allah ka yawo mu kasar mu na kula da ikhlasiya Oke akwai wannan rabin gani na abba kwarai kuwa da wajen karfe biyar aka yi masa sallah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaje masa Allah ya yaje masa kurakuran ka muna roƙon Allah da juna ta kawo da tsohon ga madaukaka ƴaƴanka da yawa ne Allah Allah madaukakin sarki ya sa ayyukan sana da kai da shi kurakuran ka kuma Allah ya sauƙaƙa masa Allahumma amina fi awqatina wa aslih hayatana wa la tu'mina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda na faɗa masu kawaiya da mu a harkar media din nan da harkokin mu na dawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu karfin gwiwa Allah madaukakin sarki kada ya gajiye su Allah madaukakin sarki ya taimake su abubuwan da suka sa a gaba Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.